a kai ya karanta in yana nan ana ramma sadiq
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mai girma mataimakin gwamnan jihar Bauchi Right Honorable Muhammad Awal Jatau mai girma shugaban karamar hukumar Katagun masu masaukin baki kauran Katagun mai girma injiniya wato deputy chief of staff injiniya barde muhammad girma honorable dan majalisa na cikin garin azare honorable zakariya mai girma kuma yayanmu babanmu tsohon hannu jakin gizala sheikh habibu ya haya kaura da tawagansa sannan mai girma yayanmu kuma ɗan uwanmu abokinmu dr abdulkadir kazaure da mai girma wanda ya samu halartar wannan waje alhaji ali ko kankani ɗaya daga cikin manyan bakinmu sannan kuma masu girma yan majalisu na ainihin izala ta jihar bauchi duka ɓangarorin ɓangarorin jagoranci da kuma na malamai da na yan agaji masu girma yan uwa na sauran jama'a waɗanda suka haɗu a wannan wuri ina sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lalle hakika dole mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda wannan ni'ima da ya yi mana a yau Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara gashi muna gabatar da wa'azi na jiha karo na biyu a cikin wannan gari mai tarin albarka wa'azi na jihar Bauchi kuma tun da yamma an gabatar da malamai daban-daban suka ainihin gabatar da wa'azi da ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga yamma har zuwa tsakanin magariba da isha'i har zuwa bayan isha'i zuwa yanzu waɗannan ni'imomi ne da Allah ta'ala ya yi mana wanda ya zama wajibi ne mu yi godiya ga Allah bisa waɗannan nemomi saboda idan muka tashi za mu lissafa ba za mu iya masu ba don haka muna roƙon Allah ta'ala ya kara mana ni'imomi a bisa ni'imomi sannan bangare na biyu muna godiya musamman da shi mukaddashin gwamnan jihar Bauchi da ya taso ta kanan tun daga ainihin bauchi ya zo domin ya halarci wannan wa'azi ya albarkaci wannan wa'azi hakika da shi da tawagarsa sun girmama mu kuma sun mutanta mu saboda haka muna musu addu'a Allah ta'ala ya saka musu da alheri gana shugaban karamar umar katagun shi ma da shi da mukarrabansa sun ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari wajen gabatar da wannan ba har ila yau mai martaba sarkin katagun shi ma ya ba mu haɗin kai da goyon baya tun da kafin a fara wa'azi na bayan gishaki ga dangadan mun kai masa katasi call wanda kuma ya yi jawabai masu muhimmanci wanda ya cancanta a rubuta su da ruwan zinariya. Dadin daɗawa duk waɗanda suka halarci wannan waje da waɗanda suka taimaka domin a yaɗa wannan wa'azi, inda a halin yanzu BRC Katabun ko BRC Azare suna yaɗawa da sauran community radio tana albarka rediyo a can bauchi su ma suna yi layi domin saboda waɗanda suke can kudancin bauchi da yankin filato su saurari abin da ake yi a daidai wannan lokaci saboda haka muna godiya Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa kowa da alheri lalle hakika malamai sun gabatar mana da wa'azuzzuka iri daban-daban. Ya ku uwana, inda za ku gane bambanci tsakanin wa'azin izala da wa'azin da ba na izala ba kenan. Domin na tabbatar duk wanda ya halarci wannan waje ya saurari malaman nan ɗaya bayan ɗaya zai fahimci cewa malaman nan suna gina karatunsu ne a bisa Kur'anin Allah da sunnan manzon Allah. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma da fassara na ainihin malamai magabata waɗanda Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarsu saboda haka malaman da suka gabatar mana da nasibu daban-daban da na yi irin zan yi samari dangane da abin da kowanne ya faɗa to amma saboda yanayin lokaci kun san mun zo garin nan tun da safe ko kuma tun da hantsi muka yi mitin bayan mitin kuma aka shigo wannan wuri na wa'azi to abinda aka saurara ko abinda aka yi rekodin to an riga an ajiye shi ba sai an yi samari dinsa ba amma dai dole mu yi addu'a da waɗannan malamai Allah tabaraka ta'ala ya saka musu da alheri kuma irin wannan wa'azi da za su rinka yi tsakani da Allah babu gugan zana balle na katanga babu ambaton sunan wani balle a faɗa masa baƙar magana ko a zage shi a yi wa'azi kawai fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizalimina nara fa hafa bihim suradiquha saboda haka da fatan malamai za su ci gaba da kiyaye wannan tsari kuma kamar yadda kowa ya sani jama'atu izalati albid'a wa iqamati sunna babban abinda ta dogara da shi shine karantar da al'umma ta hanyar wa'azozi da karantarwa mun yi wa'azi na state a Bauchi a masallacin Gwallaga. Na farko kenan a karkakin jagoranci na. Sannan yanzu kuma gashi muna wa'azi na biyu na site a cikin garin Azare. Wato kamar mun yi kabarin yankin arewacin Bauchi tun da mun fara da kudancin Bauchi. Wa'azi na gaba kuma insha Allah ta'ala. zai kasance za mu yi ne a yankin tsakiyan bauchi amma ba zai yi faɗi sunan ina ne za a yi ba sai idan waɗanda shugabannin wannan ɓangare ko wannan yanki sun zartar da hukuncin cewa a yi wa'azin state na uku a karkashin jagoranci na a karamar hukuma kaza insha Allah kuma idan an samu gari da rana za a sanar da mutane sai dai yanzu muna fuskantar wata ramadana wata mai albarka شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان akwai bayanai da yawa saboda haka ina so in yi amfani da wannan dama domin in kira mai girma mataimakin gwamnan jihar Bauchi kuma babban bakonmu na musamman domin ya zo ya juye mana wa'azi da ayoyin Kur'ani da hadisai na tsawon awa guda a wannan wuri. Saboda haka mai girma right honorable Alhaji Muhammad Awwal Jatau muna gayyatanka zuwa ga wannan mimbari. Kafin nan Allah ya karanta وتنابيير آية كبرى إيتي بسم الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم ‘yan uwana maza da mata, yaro da babba, Assalamu alaikum. Zan fara da gabatar da ɗan majalisanmu na jiha wadda a tsari irin na protocol namu mukan fara da su kafin mu koma kan kujeru irin na chairman na deputy chief of staff da dai sauransu saboda haka ɗan uwana wadda yake wannan waje dan majalisa mai wakiltar wannan mazaɓa honorable mai gero da shugaban ƙaramar hukumar katagun kaninmu da yake wannan waje da ɗan uwana farfesa Liberu Madaki wadda na san shi shekara da shekaru a cikin wannan al'amari na ɗaukaka kalmomi Ubangiji. Sauran manya-manyan shekunan malamai da daktoci malamai a harkar addini da suke nan wadda suka zo daga wasu jihohi da wadda suke suka zo daga cikin garin Bauchi da wadda suka zo da sauran lokal gaman da suke bangaren arewacin wannan jiha. ‘Yan uwana mutanen tawagata wadda muke tare da honorable shitu mai salati wadda ya taɓa yin majalisar jiha kuma shugaba ne a zon na jam'iyyar PDP. yan uwana da suke cikin wannan tawaga irin su deputy chief of staff da sa da jami'an tsaro yan agaji sauran jama'a da suka zo domin ji da ɗaukaka kalman ubangiji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na kasance a nan a wannan dare domin na wakilci gwamna da gwamnatin jihar Bauchi a matsayina na mataimakinsa. Alal hakika a cikin sakonnin da zan gabatar bayan miƙa godiya da girmamawa da ɗaukaka ga Allah subhanahu wa ta'ala, wadda a cikin ikonsa ne muka kasance rayayyu masu lafiya. muka kasance kuma bisa umarninsa muka zo nan domin mu saurari wa'azi da ake yi a wannan garin azarai a wannan rana. Zan kuma amfani da wannan dama na mika godiya na musamman ga shi farfesa a matsayinsa na shugaban ƙungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna na jihar Bauchi ina tabbatar da cewa a ƙarƙashin mulkinka mun ga canji kala-kala wajen tsayawa kai tsaye wajen tabbatar da fatawa da ɗaukaka kalmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. zan yi amfani da wannan dama na mika godiya na musamman a wannan kungiya da manya-manyan malumanta da ƙananan malumanta da almajiranta da kuma masu yi mata hidima irin shugabannin agaji da kuma yayin agaji. Saninku ne sanina ne kuma sanin kowane ɗan adam ne, wannan ƙungiya tana daga cikin ƙungiyoyi na kan gaba wajen zaburar da matasa da dattawa wajen tashi tsaye wajen neman ilimi. Lalle kuna kan gaba wajen tabbatar da cewa mutane sun samu ilimi, domin ko bahaushe ya ce ilimi shine gishirin zaman duniya, wannan kawai ba ni lahira ba tukuna. sannan a ƙarƙashin wannan ƙungiya an samu yaɗa tarbiyya mai kyau wadda a cikin iko irin na Allah bisa wasu jarrabawa da ya faɗa wa ƙasar nan a shekaran da ya wuce an samu tarzoma iri-iri a jihohi daban-daban a arewacin ƙasar nan da kudancin ƙasar nan amma sakamakon irin tsayawa da kuka yi tsayin daka wajen tabbatar da ɗa'a da yaɗa tarbiyya mai kyau wannan tarzoma ba a same shi mai yawa a wannan jiha tamu ba. Mun sha gani a jihohi daban-daban, saboda irin jarrabawan da muka samu kanmu a ciki, motocin dakon kaya ko na shinkafa ko na siga ko na alkama. Kowane iri ne wadda take ɗauke da kayan masaruhi. in ta shiga gari matasa da wasu mutane sukan hau mota suna ɗaukar kayan jama'a suna guduwa da shi amma a wannan jiha tamu an samu wasu garuruwa da mota ta faɗi da kaya irin na dangote da alkama da shinkafa da siga a halin da aka samu kanmu a cikin jarraba wannan mutanen garin ne suka taru suka tsare wannan kaya har sai da aka ɗauko wata mota aka juya kayan nan ta ɗauka ta tafi da shi. Mun yi imani wannan ɗabi'a ya samu asali ne wajen tsayawa da kuka yi, wajen saka mana tarbiyya yaranmu da manyanmu. Baya da haka, ina miƙa godiya na musamman a wannan ƙungiya da kuma wannan manya-manyan malamai da suke nan da kuma waɗanda ba sa nan. Domin tsayawa da kuka yi wajen ba mu shawarwari daban-daban. Na tabbatar muku da cewa shawarwarin da kuka bayar ya yi tasiri wajen taimaka mana gudanar da irin mulkin da muka samu kanmu a ciki na wannan jiha. Ba dare ba rana kuna buga waya ku ba da shawara akan yadda za a yi a wannan a lokaci kaza? abin da ya cancanta a yi da abin da ya cancanta a bari. Da yawa daga cikin mutane suna ganin nasara, nasara, nasara suna tambaya, shin yaya mai girma gwamna da gwamnatin jihar Bauchi take samun nasarar tafiyar da al'amura daban-daban da ci gaba? Suna mamaki, to ina tabbatar muku da cewa sirrin shi ne irin shawarwari da muke samu na ɓoye. daga wajen manya-manyan malaman nan namu da suke tare da mu a nan da kuma waɗansu wanda ba sa tare da mu a nan. Muna kuma ƙara godiya domin irin hudubobin da kuke yi shi ne da addu'o'in da kuke yi ya zaunar da wannan jiha tamu cikin ƙoshin lafiya. Ba zan yi tsammanin akwai mai taba ba ba. idan muka ce a dukkan jihohin arewa ko arewa maso gabar babu jihar da take cike da ƙoshin zaman lafiya kamar wannan jiha tamu ta bauchi. Ina tabbatarwa waɗanda suke nan da kuma waɗanda ba sa nan. Wannan zaman lafiya ya samu ne sakamakon addu'o'inku da kuma irin tarbiyyar da kuke bayarwa. zan yi amfani da wannan dama na ƙara kira a madadin gwamna da gwamnatin jihar Bauchi. A waɗannan mashahuran malamai namu da kuma ‘yan uwa da suke wa addini hidima, kamar yadda kuka saba, idan an tashi ba da shawara ko yin wa'azi ko kira. a irinmu da muke wakilci, wadda kuma a cikin iko irin na Allah da yardanku ne wannan wakilci da shugabanci ya shiga hannun. A dinga yi mana girma da hikima, a dinga yi mana kira da hikima, domin muna tabbatar muku da cewa za ku samu mai girma gwamna da gwamnatinsa a cikin mutane masu haƙuri wajen tafiyar da al'amarinku. za ku samu mai girma gwamna da gwamnatinsa wajen masu tsayawa kai tsaye kamar yadda muka saba wajen tafiyar da al'amuran addini da kuma al'amuran jama'a. Insha Allahu ta'ala, a ƙarƙashin gwamna da gwamnatinmu za mu ci gaba ba dare ba rana wajen yi wa wannan addini hidima. wajen yin duk abin da ɗan adam zai iya yi wajen taimakawa addini da masu kuma taimakawa addini kamar yadda muka saba. Muna fata Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare, ba a nan duniya ba har a gobe kiyama. Da izinin Allah, insha Allahu ta'ala. muna tare da ku kamar yadda kuke tare da mu da ɗan wannan takaitaccen bayani nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bisalam
alhamdulillah wannan shine jawabi eh, na mai girma mukaddashin gwamnan jihar bauchi a wannan taro namu Allah ta baraka wa ta'ala ya saka da alheri sannan kuma muna so mu yi amfani da wannan dama mu tunatar da yan uwa yin addu'a wa ɗaya daga cikin dattawanmu kuma manyanmu a wannan ƙasa ta Katago malamin addini kuma masanin boko tsohon ma'aikacin gwamnati wanda ya rike amana ya rike gaskiya shine marigayi makaman katago lalle yana da kyau mu ci gaba da yin masa addu'a Allah tabaraka ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kayinsa da sauran yan uwa waɗanda sun samu matsayi amma kuma suka yi amfani da ainihin fahimtar addini wajen kwatanta adalci da rikon amana a daidai wannan lokaci za mu kira zai mana jawabi na uba na karfe
insha Allah ta'ala malam Atiku ya haya kwara daga inda yake zaune